الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شدا قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da shida ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma ajiya mun kai ƙarshen suratu tauba mun fara bayani a farkon suratu yunus sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a farkon suratu yunus muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam ni Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم to kamar yadda muka saba muna kawo waɗansu mas'aloli da suka shafi zakka na zamani da kuma ma mas'aloli na tattalin arziki na zamani wanda da yawa daga cikin ɗaliban ilmi wani lokaci ba su da sani a kansu kuma za ka iske mutum yana kutsawa a mai fatawa ya ba da amsa ba tare da dalili ba ko ba haka ba to mun zo zancen abin da ake kira doriba ko empo ko jangali ko rabano da abin da ya kama da haka da nau'ukansu to yanzu inda muka tsaya ko inda za mu tashi shine hukmu ihtisabi ad-daribati min az-zaka shin idan aka ce gwamnati ta zo ta amshi dariba ga mutum in an ce dariba shine wato empo shin wai wannan yana matsayin zakka ce ya bayar tunda ita ma gwamnati za ta karɓi waɗannan kuɗin ne ta je ta sa su cikin lalurar talakawa ko ko ƙaƙa shine abinda malamai suke tattaunawa a kashi an gane ko waɗansu malamai suka tafi cewa idan gwamnati ta zo ta amshi waɗannan kuɗi a hannunka waɗanda za ta yi matsalarka hidima to in kana da kuɗin zakka sai ka ɗauka sai ka bata kiran kamar zakkarka tun da dama talakawa ne za ka ba gwamnati kuma talakawa ne za ta yi ma aiki shi kenan ka ɗauke daga kanka akwai malaman da suka tafi akan wannan akwai riwaya daga imamu ahmad an gane ko kuma imamun nawawi ya zaɓi wannan ra'ayi cewa abinda mai mulki yake karba da hannun masu kuɗi ma'ana in suka bada cikin zakka shikenan ya zan a matsayin zakka gwamnati ta zo ta amshi jaka 200 gare ka kai kuma dama jaka 200 ne zaka fitarwa zakka shikenan ka fitar da zakka a wajen wadansu malamai an gane ko magana ta biyu kuma sai waɗansu malamai suka tafi cewa a'a idan kabba gwamnati waɗannan kuɗaɗen baka fitar da zakka ba kinan ita ce magana ta jamhur jamhurin malamai sun tafi akan haka kuma amatul fuqaha al mu'asirin malamai na zamani galibin su ne sun tafi cewa m4 daban zakka daban sannan kuma annadwa ar-rabi'a li qadaya az-zakah al mu'asira da an ka zauna aka tattauna sun tattauna akan wannan malamai na duniya sun tafi cewa ba a lissafa zakka da wannan dan in an kai amfani an ka fake da wannan masu kuɗi ba za su fitar da zakka ba ko ba karan bane yace shi kenan sai sun ba gwamnati ita ko gwamnati matsalar zamu zo ma wajen budget musamman budget kuɗin ma da ake karɓa shin ya halatta ma a karɓe su na farko waɗanne sharuɗa ne za su ba da damar ma a karɓi wannan sannan kuma shin ana sa su inda ya dace a sa su ko ba a saka su wannan duk bayani ne to almuhimmu dai waɗanda sun ka ce ana iya a karɓi wato mutane su idan gwamnati ta amshi kuɗi da su na matsayin zakka wasu ka ce wato babu wani nassi da suka dogara gare shi su masu wannan magana sai dai bi taysiri ala nasi wa daf'il mashaqqati anhu shine kamar suna son kamar tausayawa ne saukakawa ne ga mutane don haka in gwamnati ta zo ta karbi kuɗin da suka fi suka fi karfin zakka ta karbi masu yawa kuma a ce ka fitar da zakka suna gani akwai matsala sun kace to kinan ka riga ka karba an gane ko sun kace amma idan an kai adalci wajen karɓar zakkar suka ce amma ya zama to an karɓe ta wannan bari bakin an karɓe ta kuma an yi adalci wajen karɓa kuma an bayar da ita ga talakawa sun kace to wannan shi da suke ganin babu wata matsala amma zance mafi inganci ba a lissafa wannan daga cikin wato zakka dalili kuma malamai suka cewa akwai bambanci saboda ita zakka ibada ce Allah ya farlanta ta wannan kuma gwamnati ce za ta duba bukatocin da take bukatuwa zuwa gare su ta dora su kaga ba yadda za a yi su zaman tobi wannan ya zaman to madadin wannan mun ji ko yawwa sannan kuma tun can da a lokacin da ma akwai dauloli na musulunci kuɗin da ake karɓa na zariba an gane ko ba a taɓa jin an sa su ba a wurin da an gane ko wajen da an kace a ba su a ba talakawa gwamnati ba ta karɓar kuɗin rabanu an gane ko ko kuɗin fatanti ta ce a nemi talakawa a ce a raba ma waɗanda Allah ce a ba zakka ba sa yin wannan sai dai su nemi waɗansu bukatoci da gwamnati take da bukata ta yi da su idan kaga daga nan an samu bambanci wai ana magana can fa tun wancan lokaci to don haka zance mafi inganci sai dai malamai suke cewa in mutum gwamnati ta bukaci a ba da kuɗaɗe kuma cilis ana da bukata aka karɓa gare su suka ce to yadda in ya ba da zakka ya nemi in ka bada zakka ai kana neman Allah ya baka lada to haka shi ma wannan sai ka kudurta cewa Allah subhanahu wataala ya baka lada domin ka taimaka mai ɗan uwanka ne musulmi da kuke rayuwa da su a cikin ƙasa guda amma dan can a ce a'a idan ka ba gwamnati fatanti to ka fitar da zakka in an kai wannan subhanallahi magana ta ƙari eh duk wanda ba da gafatawa ga masu kuɗi ai an yi banna tunda ko yanzu din ma waɗansu tasu din ma ba sa fitarwa yadda ya kamata ina fata an fahimce to balanta na an ce an ba gwamnati sai ya ce to shikenan kaga ya huta to shi ko gwamnati an ba su washin za a ba talakawan za a sata ma inda Allah ya ce kaga nan ma wata matsala ce yasa wahalar da muke yi rashin bin dokokin Allah ne Allah ya kyauta to za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kaddara ga dukkan matsaloli za a zo a yi bayanin sharuɗan karɓar ita wannan dariba din da kuma yadda ake yin budget a musulunci brije ko ka san wani an kace sai ce a ai wai kaji malamai sun ce wai a musulunci ana yin wai wai wai to yoshi ma musulunci sun birgi eh ai wannan abu ne wanda turawa ne sun ka kawo shi sakarcin banza Allah ya kyauta da haka insha Allah ta'ala gobe za mu zo duk da yake ba su fada da wannan mas'ala ba amma akwai bincike da na gabatar kan wannan mas'ala za a ƙara da shi sharuɗan a karɓa da waɗanda suke ganin ana karɓa da dalilansu sannan kuma da irin yadda ake yin budget a musulunci na dukiya na ƙasa a ce za a yi budget da kuyi yana cewa ana yin budget ana yin budget wani malami in ka zo ka ce mai ana yin budget a musulunci sai ka ce ka wannan shirmi na ba wani ma zaka ce kahirci na kahirai na son ka shiryu shi babu wani budget a musulunci wa aqimu salata wa atu zakata Allah ya Allah ya kyauta malam saki maimaita aya
alif لام را تلك آيات الكتاب الحكيم Na'am, kafin mu shiga cikin karatu jiya wani ɗan uwa mun tattauna akan wani hadisi da muka kawo ayatul munafiqi salas idza haddatha kadhaba jiya mun karanta shi idza hadatha kadhaba ko ba haka ba to bit tashdid shine sahih idza haddatha kadhaba mai shadda kenan jiya da muka karanta shi da takfifi wato akwai kuskure ciki domin an ce hadatha shine abu ya faro da larabci amma an ce haddatha shine yayi magana shi yasa ga malaman hadisi ma ana kiran su da haddathana haddathana saboda wane ya ba mu labari wane ya ba mu labari mun gane ko jiya mun kawo wannan hadisin da sifofin munafikai idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa da kuma wanda yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan muka ce yan qur'aniyuna suna fakewa da wannan su ce wai can kaji an ce alamomin munafiki uku ne nan kuma an ce hudu ne ko ba ka nan bane sai a ce a'a lokacin da yake magana ukun yake son ya sanar daga baya kuma ya ƙara waɗansu kuma ba shi ke nuna sun ƙare ba don ko cikin qur'ani akwai irin wannan Qur'ani ya ce, Ƙulla a jidu fi ma'uriya ilayya muharraman ala ƙa'im ya ta'amuhu illa an ya kuna mai tatan audaman masuhan aulahma khinzir ko ba su kaɗai ba ne. Ya ce cikin abin da an kai wahayi babu waɗanda an karanta in ba waɗannan ba, na ana nufin a lokacin da wannan ayat ta sauka. Dan daga baya an ƙara a alƙur'anance حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام da haka ko cikin Qur'ani wani lokaci za a ce maka bakin kaza na ana nufin a wannan lokacin da ake magana ko san waɗannan mutanen mu'amala da su sai an shirya almuhimmu jiya mun tattauna akan munafunci da kuma dalilan da ke kawo munafunci a cikin al'umma abin da ke kawo munafunci cikin al'umma daga ciki shine akwai tsoro an gane ko sannan akwai kwaɗayi dama galibin abin da ke halaka ɗan adam kenan da kwaɗayi da tsoro kuma dama tare suke shi yasa Allah ya ce mabani Isra'il wala tashtaru bi ayati zamanan qalilan wa iyaya fattaqun domin da ka sayar da ayoyin Allah da wani abu kenan ka zama makwadinci wa iyaya fattaqun in baka ji tsoron Allah ba kuma kana jin tsoron wani shikenan muna ganewa shi yasa jiya mun ka kawo amma ya za a yi a gane munafukai daga cikin alamomin gane munafuki idan shugaba ne yana kokari koko idan yana neman mulki koko shugaba wanda ya samu mulki shine yana kokarin ya bautar da al'ummarsa ba yana son yayi aiki da al'ummarsa ba a gudu tare a jidin tsafi shi yasa wannan tunanin da kaga shugaba kullum yana son ya bautar da al'ummarsa to munafikin shugaba ne saboda ba zai nuna musu abin da zai kai su gaba ba zai nuna musu yadda za a yi kullum su koma bayan shi muna gane wannan sannan in kana son ka gane wato shugaba nagari ne ko ba nagari bane ko munafiki ne ko ba munafiki bane shine shugaban da yake magana akan al-maslaha al-amma maslaha ta kowa da kowa duk shugaban da yake jagorantar mutane yana magana kan maslaha shi kawai shi kadai da magoya bayan shi yan tsiraru to wannan munafikin shugaba ne domin ba a baka jagorancin mutane ba don biyan bukatocinka kai kai kadai da mutanenka to haka su ma malamai haka ne in ka ga malami na da tunanin abin shi ba abin nafsi ba to shi ba wannan munafikin malami jasa malami na Allah zai nuna maka alqur'ani da sunna ka girmama shi ko ka girmama shi wannan ya rage naka kai dai ka gane abin da Allah ya ce da ka yasa da yawan waɗanda kuke ganin suna yakar malamai na Allah su ne malaman da suke son a bi su a saba manasi kenan tunanin su bautar da mutane da ni da addini sannan kuma da kaga malami yana ta kanshi shi kadai yadda za a yi shi ya fita ya ji daɗi ya more ba tare da al'umma ta fita ba to wannan shi ma munafikin malami ne to haka mai kuɗi shi yasa kuke ganin tura sun kirkiro capitalism tun mai kuɗin da kuke ganin yana ta kokari yana ta kokari yanzu ku duba masu kuɗi ba suna da kuɗi ba wai suna so su tara kuɗi bane don suna da buƙatar kuɗi a'a su tsace kuɗin da ke hannun talakawa saboda duk abin da suka faɗa shi za a yi shi yasa suke haɗe kai da malamai da masu mulki da masu kuɗi sai su haɗe kai sai su riƙe dukiyar al'umma kak sai zama to idan suka faɗi magana ba a cewa a'a wannan shi ya kawo revolution française ka sai ka karanta ka gani jagorori na siyasa na turai na wannan lokaci sun da sarki ne suka haɗe kai da malaman coci na wannan lokaci suka haɗe kai da masu kuɗi na wannan lokaci hatta da aure ba sa aure sai tsakankanin 'ya'yansu suka bautar da al'umma sai revolution ta tashi da haka da kaga mai kuɗi shi yasa ma mai kuɗi in kana son ka gane munafiki ne wani lokaci ya baka ramce baka da bukata sai ka ji maka ai zo zan baka kuɗi sai ya ramta ma kuɗi in ya ramta ma kuɗi shikenan da an yi kwana biyu sai ya kyakyace kamar kuɗin babu su sai ya ce maka yana da bukatar kuɗin shi da ka ce a ai babu su sai ya ce to ai kana da gida kaza ana samun wani shi yasa wani mutum da wani mai kuɗi ya ramta mishi kuɗi ya san halin shi ya ramta mai kuɗi ya ce mai wani ina so ya ramta ma kuɗi kai har kace babu matsala na yadda ya ba shi kuɗin aka je aka yi shekara ɗaya shekara biyu sai da ya tabbatar da ya manta sai ce mai kuɗin nan nika so sai ce mai wallahi alaji ai kuɗin nan ban ce akwai su ba sai ce ai to shikenan ba matsala sun kai shekara goma sha wani abu tare ya ce to ai gidanka zaka bani ya yi yayi sai san magidan ya kiya gidan da yake ciki ya ce to yanzu shi da amsa ya ce mai to babu matsala sai ya shiga gidan shi can karkashin gado ashe kuɗin turar da ya amshe su ya sa su cikin ledodi ya ɗarni sai ya ɗauko ya kakkaɓe mata ƙuda ce rike tsiyarka wallahi waɗansu ba su da imani shi yasa rayuwa ga kazan doro munafinci ko bai tsaya akan jagorori ba cikin talaka mun faɗa ana samun munafukai haka cikin ƙasashe ana samun munafukai turawa munafukai ne ku dibi irin yadda suka kashe mutane suka ruguza duniya kuma har yanzu suna nan suna zakuwa suna cewa wai suna son 'yan afirka da ƙasashen larabawa shi yasa faransa ƙasa ce munafuka amerika ƙasa ce munafuka suke bayan duk wani sharri da ake ma al'ummomin duniya kuma sun suka gina majalisar ɗinkin duniya sun suka gina kotun duniya kuma suke halaka mutanen duniya a wannan ƙarya ce mu umar da wannan ba don haka ana samun annifaqu dauli in baka san shi ba an gane ko yawwa sannan kuma asalin munafinci an gina shi ne akan istighlal exploiting shi munafiki in ka ga ya shigo aikin addini ba addinin yadda dame shi ba wace riba zai samu ta biyan bukatar shi cikin addini in ka ga munafiki ya zo cikin aikin ƙasa ba ƙasa ta dame shi ba wace riba zai samu ya ɗiban ba kai ne shi ya fita shi kadai shi yasa waɗannan mutane suna tura ga ce ma traitor yadda su in dai su za su fita to a halaka kowa to irin waɗannan mutane Allah shi mun tsari da sharrin su eh kuma ko cikin matan mutane ba ana samun munafikai ba matakka wallahi sai a samu munafuka cikin mata da cikin yaya ka san kuce yaya akwai shagun duniya wani bai mutu da ka wani da kaga ya damu da uwa sai da uba ne to ya shiga cikin bala'i dama in kana son ka gane munafiki a cikin halin tsanani da cikin halin sauki ya ga mutum ya rena baban shi amma da yanzu da ya kai wajen aure za a kai mai sadaki sai ga in ya so shi na duka yana gaisa uba ne baba ina ne ku shegin duniya sun shi kai a kai mai sadaki da an kai mai sadaki kuma ya kare da tsohu babu mutunci don haka ya kamata wannan ɗabi'a ce wanda tana da wato muni kwarai da gaske kuma munafiki bai son mu'amala sai da munafiki in ka ga mutum yana mu'amala da munafiki kuma ya in ba ko dai ya jahilci munafiki ne kafin ya bayyana gare shi ko ko shi ma irin shi ne shi yasa ce Allah ce almunafiquna wal munafiqatu almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd cikin juna sun shige cikin juna laraba sun kace at-tuyuru ala ashkaliha taqaw shi tsuntsu in ka ga ya sabka sai ya ga irin ƴan uwansa jasad munafiki na cikin gida da na ƙasar waje da na ko'ina kai har da munafikin mutum tare da munafikin aljanna zai tafiya saboda ko wato jinsin munafinci shike hana munafikai shike hada munafikai na duniya duk inda suke a kowane zamani kuma a kowane lokaci don haka ƴan uwa musulmi waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata kuma munafiki in kana son ka gane shi idan ma wato shi inda yake wawa idan yana da bukata zai nuna wa mutane yana kaunar su zai girmama su shi yasa munafiki idan ma kana gaishe shi in bai da bukata bai ma son gaisuwar ka ko ko in zai amsa sai can tiki tiki zai iya shekara goma ba ruwan shi da kai amma da kaga yana gaishe ka sati ɗai sati biyu to da walakin goro a meya shi yasa wani wato buta shayi wanga shayi da muke azawa sai ya nuna munafiki ne saboda in ka ga ya zo ya iske mutane sun aza shayi sai salamu alaikum assalamu alaikum in ya biyo ba aza shayi ne ga ya wuce shayin dala 40 don haka wallahi wallahi ku tashi tsayi eh Allah ya kyauta waɗanda abubuwa muna abin nan ne shi ya sama Ibrahimul Faqi wani babban professor ne na ilmin nafsu na duniya an gane ko Ibrahimul Faqi ba Ibrahimul Faqihu ba an gane ko yake cewa idza aratta an ta'isha hayatan mutawazina takhallas min ulaika alladhina idza ihtaju ilayka wajaduk wa idza ihtajta ilayhim lam tajidhum yace idza aratta an ta'isha hayatan mutawazina in kana son ka rayu rayuwa daidaitatta wadda babu wahala cikin ta yace to takhallas kai maza maza ka rabu da mutanen da idza ihtaju ilayka wajaduka duk lokacin da suke da bukata ka za su same ka wa idza ihtajta ilayhim lam tajidhum amma kai in ka bukace su baka samu su to waɗannan ba mutane bane ka nisance su in kana da abin da zaka taimaka musu ka taimaka musu amma ka yadda da su kafirai ma haka suke ma Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri sun koma cikin halin su kuma Allah Allahul ghuyub zaka yi ma haka kyale ka ne kawai yake yi kafin lokaci shi haka Allah shi mu na tsari mas'ala ta ƙarshe jiya na yi mantuwa ban kawo ta ba hadisi ne na wato abin nan abu darda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala idza asbaha wa idza amsa hasbi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin kafahu Allah ma ahammahu wannan hadisi ne wanda aka rawaito shi daga Abu, Abu Darda yana cikin sunan Abi Dawud an gane ko an ruwaito shi ta hanyoyi guda biyu akwai marfu'an akwai mawqufan to abin da yasa ni kawo shi saboda malamai suka yi sabani kan ingancin hadisin gaba daya Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi ya hassana isnadin ɗaya daga cikin waɗannan asar shi yasa kenan a wajen su yana daga cikin azkarus sabah wal masa kace hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim amma sheikh nasiruddin al albani wadannan riwayoyi da anka kawo guda ya ce riwaya ce mawdu'a guda biyu kuma ya ce da'ifa amma kuma bai hassana shi ba da majmu'i turuqihi kenan kaga shi a wajen su sheikh nasiruddin al albani wannan addu'a babu ta abin da yasa ne kawo wannan saboda akwai ijtihadi cikin ilimin tasihi da tad'ifi sai ka ga ga dalilan wane ga dalilan wane wanne ne ya kamata a karba sai a karba ba cewa za a yi ba a'a don sun yi sabani a shi sabani ana samun shi amma dalilan kowa za a kalla mun ji wannan na kawo maka wannan ne kuma duk in ta ce tura ba abinda za a dauka shi dai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi na abdullahi ibn abbas yana cikin sahih bukhari lokacin da an ka kama annabi ibrahim za a jefa shi cikin huta منين قال ابن عباس كيتوا كان آخر قول إبراهيم حينما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل magana ta ƙarshe da ya faɗa shine hasbi Allahu Allah ya isar min wa ni'mal wakil amma ba faɗi ya faɗa so ɗaya so bi so uku ba kenan in ma ka tafi akan ra'ayin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani to shi hasbi Allahu wa ni'mal wakil ko da yaushe kana iya faɗa shi ba tare da an kayyade maka adadi ba don shi hadisi shi babu sabani akan shi mun ji wannan da kyau da a tashi da jijiyar wuya wani ce a sahihi na a wani na sahaha da'ifi na wani ne ya za'afa ina dalilan su shikenan sai a samu zaman lafiya Allah ya kyauta malam sake maimaita farkon wannan aya alif lam ra
alif lam ra تلك آيات الكتاب الحكيم نعم أجيا من تتونا أفركم ونن سورة جميلة أبن أكي كرا الدراسة العددية الموضوعية باختصار من كاوتي ونن سورة تاسب كسكوت يونس أمكة سننكما واتو ونن سورة تنادا عدد آيوي نريد قوما a adad ashami sannan kuma tana da ayoyi 109 a adad na sauran waɗanda ba mu kawo ba sannan kuma muka ce malamai na ulumul qur'an suka ce ta sabka bayan suratul isra ita suratul yunus kenan sannan kuma ta sabka gabanin suratul hud ina fata an fahimce ni sannan kuma malamai suke cewa tartibi na mushaf na alqur'ani ita ce sura ta goma at-tartibun nuzuli in kaddiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na dr abdullah tayyar ita ce sura ta 51 da sauka kamar yadda suka kawo adadin haruffanta tana da wato harufa kenan 7425 adadin kalimominta ba tare da an sa harafi ba su fi da ila an gane ko zazzama'ir tana da kalima 1841 an gane ko sannan kuma ibnu ashur yake cewa abin da yake tunani wannan sura ta sabka shekara ta goma sha ɗaya bayan turo manzo sallallahu alaihi wasallam ba bayan hijira ba bayan annabta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna ganewa domin wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina shekarar da mutanen makka suka yi yunwa kuma ina ganin shekara ta 11 ne kidan wannan lokacin in wannan lokacin ne ayat ta sabka kidan wannan sura ta sabka shekara ta 11 da turo manzo sallallahu alaihi wasallam ina fata ana fahimta to wannan shine ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar sannan muka kawo cikin tanasuq ad-durar duk da yake Imam Suyuti ya kawo ra'ayi amma sai muka ce alakar ƙarshen tauba da farkon yunus shine cewa Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum tabbas manzo ya zo muku daga kawunanku kaga ga an ka ce Allah yayi rantsuwa akan abu ana buƙatar shakka amma duk da haka sai gashi wasu na shakka Allah ce akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas sannan kuma sai muka zo a cikin marasidul matsali shi ko yana magana ne kan alaka farkon sura da ƙarshen sura sai aka bude da zancen wahayi kamar cikin marasidul matsali da ya kawo shine an ka ce wato akana linnasi ajaban an auhayna kaga auhayna zancen wahayi ne sannan can ƙarshen sura kuma aka karkare da zancen wahayi wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin kaga waɗanda guda uku dole sai ka haɗa su a farkon kun wuce su addirasa al'adadiyyar mawdu'iyya da marasidul matsali sannan kuma da tanasu ƙuddurar fi tanasu bisuwar in ka haɗa waɗannan guda uku ko wace sura sai ka zo ka yi bayanin kan abin da ya gabata sannan ka shiga ciki mun ji wannan yawwa to alif lam ra waɗanda ana kiran su al-huruful muqatta'a ko ba haka ba al-hurufu al-muqatta'a akwai maganganu da mutane suka kawo karkashin waɗannan za ka ga sun ce sunayen Allah ne alif tana nufin Allahu ina fata ana fahimta ta lamun sai sun ce tana nufin wani daga cikin sunayen Allah ra'un tana nufin rahman ko rahim wasu suka ce a'a sunayen alqur'ani ne waɗansu suka ce sunayen mala'iku ne wasu suka ce a'a adadin kiyama ne kwanakin da kiyama za ta tsayi su ne zaka hada da alif lam mim da alif lam mim sa duka tattaro waɗannan harufa sai ka samu damar da zaka lissafin lokacin da kiyama za ta tsayuwa wannan duk soki gudu su ne wasu suka ce sunayen mala'iku ne wasu suka ce sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne duk ba wannan bane ba wani nasi tantance akan haka mun gane ko babu nasi tantance akan haka amma shi yasa za ku ga malamai yanzu ma in ka diba nan cikin jalalai da ya zo alif lamura sai ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san abin da yake nufi da wannan sai tsaya bakin nan mun gane wannan da kyau ko to amma ƴan qur'aniyun mutane ne masu masu taurin kai su bu su yarda ba yanzu an ka zo an ka ce musu to kukunce komai akwai bayanin cikin qur'ani yanzu ni an fassara alif lam ra ko ba haka nan bane sai sun kace yanzu da Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam ra sai a ce jama'a ku saurara Allah yana magana muna ganewa to ga gonga soki buru funi wai jama'a ku saurara Allah shi yana magana shine ma'ana alif lam mun gane ko malamai suke cewa abinda mafi yawancin malamai suka tafi shine waɗannan ana kiran su huruful muqatta'a surori da dama sun bude da su nuna ijazi na alqur'ani shi yasa malamai suke cewa zaka ga duk inda aka bude da waɗannan harufan za a faɗi alqur'ani kai tsaye bayan waɗannan harufa shi yasa sheikh al'allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da aka tambaye shi an ka ce hadhihi al-huruf hal laha ma'nan yace la laysa laha ma'nan walakin laha maghza harufan nan suna da ma'ana yace ba su da ma'ana amma akwai manufar da ta sa aka kawo su manufar ita ce nuna ijazin qur'ani ma'ana ku larabawa kun ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya kirkira alkur'ani ya zo da shi ko to kuma ku larabawa ne irin abin da yake magana da shi na larabci da shi kuke magana to harfan da aka hada aka yi alkur'anin da su su ne su alif lam ra kuma ku hada ku kawo irin wannan alkur'ani shi yasa da ya kawo waɗannan harfa sai shi isa rajiya ga alkur'ani alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك ألف لام را كتاب أختمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون sura uku ne kawai ba a kawo zancen alkur'ani kai tsaye ba ko hudu shine da suratu maryam da suratu al'ankabut da suratu rum da suratu alqalam su kadai ne surorin da da an ka kawo waɗannan haruffa ba a kawo alkur'ani kai tsaye ba kaf haya ayin sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ita ko alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun alif lam mim ghulibatir rum nan ma ba kawo zance alqur'ani ba sai nun wal qalami wama yasturun wannan su malamai suka ce a'a su kansu waɗannan surorin guda hudu ai karshen su an ambaci alqur'ani can cikin ankabut a walam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi sannan kuma cikin suratu maryam fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda sannan kuma ita ko suratul eh, Ru- rum wa laqad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin la'allahum ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولون الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون سيكون سورة القلم وما هو إلا ذكر للعالمين ثم كرشن سو أنبتي القرآن wasu malamai suka ce a'a ita kalam an ambaci alqur'ani amma ba kai tsaye ba wal qalami wa ma yasturun an yi rantsuwa da abin da suke rubutawa shi alqur'ani ko mu ce alqur'ani dan in an ce abin da ake rubuta cikin lauhin mahfuz qur'ani ana fi lauhin mahfuz in ma mun ce abin da ake rubutu ne don Allah ya rantsa da shi to Qur'ani daga cikin abin da ake rubutawa mun gane to yanzu sura uku Maryam Ankabut da ita da Rum to su kuma ambaci Al-Qur'ani farko bayan zamu yi su sai suka ce halaye guda uku ne na lokuta abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da dami zai zo to suratu Maryam ta ba da labarin abin da ya wuce zikru rahmati rabbika abdahu ita ko suratul ankabut ta ba da labarin abin da ake ciki a hasiban nasu an yi turaku an ya kuru amanna duk zamanin da ka sami kanka sai Allah ya jarabe ka ita ko suratul rum ta ba da labarin ghaibi fi wato alif lam mim ghulibatir rum fi adna al ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun al awqatus thalatha al asmiya al asmiya thalatha to da haka wannan shine bayani kan waɗannan harufa ga ka sai wani shi wasa da hankalinka in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wato zaka ga ya kawo maganganu sun kai magana kusan 21 game waɗannan harufa in ka tsaye can cikin suratul baqara amma in aka nazari irin wannan sai ka kwantar da hankalinka don kana iya rikicewa ka rasa inda zaka an gane ko to tunda an ka ce alif lam ra malamai i'rabi waɗansu suka ce wannan shine mubtada tilka ayatul kitabil hakim kenan tilka sai ta zamanto jumla ce a matsayin ta mubtada da khabar ita ce matsayin khabar waɗansu malamai suka ce a'a alif lam ra haruffa ne ba su da ma'ana an gane ko kenan ba su da i'rabi tilka shine matsayin mubtada don haka su ba za a sa cikin i'rabi ba ko dan gobe dan kawai ya zo maka da wannan ya kada ka cikin rabi kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun tilka ayatul kitab waɗannan su ne ayoyin littafi alhakim wanda yake cike da hikima a nan akwai maganganu da ibnu jaridu tabari ya kawo waɗanda ya kamata a ce mu duba su me ake nufi da littafi ko me ake nufi da ayoyin littafi eh tunda wata rana kai abinda ka ɗauka kullum magana guda ce za a zo a samu cikin tafiya ibnu jaridu tabari da ya zo yace da an ka ce tilka ayatul kitabil hakim yace wakhtalafa fi wakhtalifa fi ta'w- fi ta'wili dalika an yi sabani fa qala ba'dhum sai sashen masu tafsiri yace tilka ayatu taurati kaji tilka ayatu wasu suna ganin ayoyin at-taura ake nufi ka taba jin wannan magana to in baka taba ji ba ga tana cikin ibnu jarir al-tabari wa qala akharuna waɗansu malamai suka ce ma'ana zalika hadihi ayatul qur'ani waɗannan ayoyin alqur'ani shine abin da ake nufi tau sai ibnu jarir at-tabari yace wa aula ta'wilain fi zalika bis-sawabi bis-sawab ta'wilu man ta'awwalahu hadihi ayatul qur'ani yace wanda yace ayoyin qur'ani ake nufi to magana shi tafi yace tilka ila ma'ana hadhihi yace kuma domin ita tilka ana iya daukar ta ma'ana hadhihi ayatul kitabi to kun san abin da yasa su waɗansu sun ka tafi cewa abin da ake nufi da wato tilka ayatul kitabi na at-taura saboda ismul ishara in yayi nisa ba a kawo shi ga na kusa kuna ganewa yanzu yanka ce tilka ai abu ya nisa in an ka ce hadihi to tun da ƙur'ani kusa yake su a fahimtar su bai dace ƙur'ani yana kusa ba a ce tilka ayatul kitabi sai dai a ce hadihi ayatul kitabi tun da Allah ce tilka to kenan ya kamata ya zama to a saura ita da ta daga ta wuce to amma wannan ba shi bane shi tilka wato ismul ishara a wajen malaman balaga wani lokaci abinda a kusa ana iya masa amfani da ismul ishara na kusa ko na nesa misali Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zalikal kitabu ne tafiya ki magana ne alqur'ani to bisa bace hadal kitabu ce yasa wadansu malamai suka ce kenan na nesa ana yi masa amfani na kusa ma'ana kenan duk da yake qur'ani kusa yake amma sai an kai amfani da zalika saboda hankalin wanda ake magana da shi yayi nisa game da alqur'ani sai an daga muriya kamar mutum na yana kusa da kai bai jinka kaga sai ka daga muriya amma malaman balaga sai suka zo ka ce kai mu duk mun ji wanga bayani naku amma muna da ta cewa ko ba haka ba mu haɗi maganar malaman balaga ko mu barta a haɗi a hosta kwai a heɗe biri har ga wuciya a yi wancan babban bargo to shi ke sai suka ce kuna ji in- inda an kan yi ishara zuwa ga alƙur'ani da abin da yake nesa akwai dalili inda an kai ishara zuwa ga ƙur'ani kusa akwai dalili kaga wani ni ƙur'ani Allah ce kusa yake inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il akthara alladhi hum fihi yakhtalifun nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'an nan kuma ya zo ya ce zalikal kitabu la raiba fi sai sun kace inda an kace zalika li'uluwi manzilatihi magana ce ba wanda isa yayi irin ta kullu inishtamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi to nan kaga dole a ce mai zalika amma inda an ka ce haza sun ka ce domin Allah ya sauƙaƙe shi don a yi wa'azi a karanta wala ƙadi ya sarnar ƙur'ana ne zikiri fa halmin muddakir ka yarda da magana su in ma baka da wani ne na gaya maka to don haka kaga ashe amin tilka ayatul kitab dan an ce ma ayoyin ƙur'ani tilka ba abin mamaki bane dan can ba ƙur'ani an ce mai zalika muna gariya ko to alhakim shi alqur'ani shine littafi wanda yake cike da hikma yake cike da mi da hikma alhakim hakimun fa'ilun ne intabe kun san a larabci muna da fa'ilun muna da fa'ulun to da fa'ilun da fa'ulun matsala gare su shi fa'ulun wani lokaci yana iya zuwa bi ma'anar fa'il kuma wani lokacin fa'ulun yana zakuwa bi ma'anar maf'ul haka fa'ilun yana zakuwa bi ma'anar fa'il kuma wani lokacin fa'u- fa'ilun yana zakuwa bi ma'anar maf'ul kaga sai siyaki zai bambanta maka shi yasa waɗansu malaman tafsiri da suka zo sai sun ka ce tilka ayatul kitabil hakim abinda ake nufi da alhakim nan fa'ilun ne bi ma'ana almaf'ul ai tilka ayatul kitabil muhkam almuhkam min ahkama yuhkimu ihkaman fa huwa muhkimun ismul fa'il wasmul maf'ul almuhkam littafi ne wanda yake cike da hikima babu tasgaro ko tangarda a cikinsa waɗansu ka ce in fa'ilun ne bi ma'anar fa'il mi a fa'ilun bi ma'anar fa'ilu ala ramma shi ne cewa sun ka ce wato shi a tilka ayatul kitabi alhakimun shi alƙur'ani littafi ne mai hukunci kenan nan fa'ilun ne bi ma'anar fa'il aizul hukmi shi alƙur'ani ba abucin hukunci ne shi ne allah saukar dan ya yi hukunci ga mutane a yi hukunci da shi to kaga da wanda ya ce ƙur'ani yana cike da balaga da hikima fa'ilun bi ma'anar muf'al an gane ko da wanda ya ce kuma ƙur'ani ai, fa- fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ƙur'ani an saukar da shi don a yi hukunci da shi duk waɗannan fassarorin ne babu da ta cika ruri juna domin akwai hikima cikin ƙur'ani da balaga kuma ana hukunci da alƙur'ani don haka Allah ya saukar da shi akwai matsala cikin waɗannan fassarorin babu to don haka yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci irin waɗannan abu na farko wanda za mu karkare eh, za mu ƙara da shi shine magana ta wato imamu suyuti da ya kawo a cikin al'itƙan fi ulumin ƙur'an ya yi ƙoƙarin kawo wato abin nan sifofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na alƙur'ani waɗanda kuma ana istinbatin eh, abin nan ana istinbatin eh, sifofin alƙur'ani da kuma dalilan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani saboda su an gane ko shi ne ka rike da kyau rike ina gaya maka saboda irin waɗanda karatuttuka suna sawa ka waye ma duniyar qur'ani imamu suyuti yace a cikin al-itqan fi ulumil qur'an an-naw'u as-sabi'u ashara nau'i na goma sha bakwai fi ma'arifati asma'ihi ka san sunayen qur'ani wa asma'i suwarihi da kuma sanin mi da sanin sunayen surorin shi yace wa qala abul ma'ali yana ta bayani ya ce wa azizi bin abdulmalik al-ma'ruf bi shaidala bi dhammi ayn uzaizi kenan fi kitab al-burhan i'lam anna allah samma al-qur'ana bi khamsin bi khamsatin wa khamsina isma kaji qur'ani shina da suna 55 55 to bari mu ji su yace sammahu kitaban wa mubina kaji biyu حاميم والكتاب المبين qur'anan kuma kariman innahu la qur'anun karim kuma Allah ya kira shi kalaman hatta yasma'a kalam Allah ya kira shi nuran wa anzalna ilaykum nuran mubina ya kira shi hudan wa rahma wa hud- hudan wa rahmatul lil mu'minin an kira shi furqan duk da yake sun dauki furqan suna ne tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi an kira shi sh- shifa wa nunazzilu min al qur'ani ma huwa shifaa'un an kira shi mau'iza faqad ja'akum mau'izatun min rabbikum ko ba haka bane an kira shi zikran kuma mubarakan wa hadha zikrun mubarakun anzalna sannan an kira su an kira shi aliyan madaukaki wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'ayyun hakim an kira shi hikma allati hikmatun baligha an kira shi hakim tilka ayatul kitabil hakim an kira shi muhaiminan musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi an kira shi hablan wa atasimu bi hablillahi jami'an wasu malamai sun ce qur'ani ake nufi an kira shi siratan mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman dan qur'ani shine ke bayyana musuluncin an kira shi qayyiman daidaitacce qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu an kira shi qawlan wa faslan innahu laqawlun fasl an kira shi naba'un azim anin naba'il azim ko ba haka nan bane wasu alqur'ani ne an kira shi ahsanal hadisi kuma mutashabihan kuma masaniya Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabun mutashabihan masaniya an kira shi tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin sannan an kira shi ruhan wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina an kira shi wahyan qul innama unzirukum bil wahyi an kira shi arabiyan qur'anan arabiyya an kira shi basair hadha basairu min rabbikum an kira shi bayan hadha bayanun linnasi an kira shi ilman min ba'di ma ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala nasir wa ilayhi tabata hawu an kira shi haqqan inna hadha lahu al-qasas al-haqq sannan an kira shi hudan inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam an kira shi ajaban inna sami'na qur'anan ajaba inji aljannu an kira shi tazkira wa innahu la tazkiratun lil muttaqin an kira shi urwatul wusta a wajen su malamai faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusta an kira shi sidqan wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi sannan an kira shi adlan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sannan an kira shi amra zalika amrullahi anzalahu ilaykum an kira shi munadiyan rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna an kira shi bushra hudan wa bushra sannan an kira shi majid bal huwa qur'anun majid sannan wasu malamai sun ce an kira shi zabur wa laqad katabna fi zaburi wasu suka ce qur'ani ake nufi an kira shi bashiran wa nadira kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadira an kira shi aziz wa innahu lakitabun aziz an kira shi bala hadha balahun linnas an kira shi qasas nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin sannan an kira shi bi arba'ati asma fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara in kanci alqur'ani yake nufi to kaji sunayen qur'ani kuma kowane suna istinbatu zaka yi na ta'lili kowanne kamar da kaga an kawo suna dan kaida guda zan baka kana fahimta ta yi kokari da an ce qur'ani kaza ne to dauko ta alili ka aza yanzu misali kaga an ce alqur'ani mau'izatun wa'azi ne ko kina Allah ya saukar da shi don ayi wa'azi in an ka ce qur'ani hujja ne kina Allah ya saukar da qur'ani dan a kafa hujja da shi in an ka ce qur'ani haske ne ashe Allah ya saukar da qur'ani dan mutane su samu hasken imani da tauhidi eh istinbat ila ilal tahta al asma al mushtaqqa ina ganin aiko haka mun ka tsaya aiko malam muje aya ta gaba ka a ce mun cika yawan bayani akana linnasi ajaba
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين na'am kamar kamar yadda karatun mu yake gudana na farko muna farawa ne da asbabun nuzul in an same su ko ba haka nan bane sannan mu zo zuwa ga almunasaba sannan mu zo zuwa ga bayanin ɗaiɗaikun kalimomi sannan kuma mu cira ta zuwa ga mas'alolin da suke karkashin aya waɗanda lokaci ya bamu dama to yanzu za mu fara da asbabun nuzul idan muka duba cikin الاستيعاب في بيان الأسباب انتبه أكوي الاستيعاب في بيان الأصحاب با wannan shi ne bane wannan littafi na Ibn Abdul Barr al-Maliki da yakan tantance sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi bane wanga mawsu'a ce ta asbabun nuzul al-isti'ab fi bayani al-asbab ai fi bayani asbabun nuzul mun ji da kyau da suka zo a ƙarƙashin wannan aya a kanalin nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin sai suka kawo riwaya daga Abdullahi ibn Abbas suka ce qala lamma ba'atha Allahu Muhammadar rasula lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo ankaratil arabu zalika laraba sai sun ke musun haka aw man ankara minhum ko ko wanda ya musu daga cikin su domin nan ba dukkan laraba sun kai musu ba ana ganewa fa qalu sai suka ce Allahu a'zamu min an yakuna rasulahu bashara misla Muhammadin Allah yafi girma yafi wato Allah yafi girman ya turo wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo irin annabi Muhammad mutun Allah shi rasa wanda zai turo sai mutun kuma mutun ma wani kun ji izgidi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم wannan asar da sun ka kawo asar ne da'ifi ibnu jarir tsabari ya fitar da shi amma bai inganta ba kasancewa asbabun nuzul bai inganta ba shi ke nuna su faɗi maganar ba a'a wani wurin Allah ya faɗa sun yi mamaki wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim shi wannan mamakin sun yi shi amma wanga asarkin da an karwato daga Ibn Abbas ne bai inganta ba sun kace dalili kuma qulna wa hadha isnaduhu da'if fihi illatani ad-dhahhak lam yalqa ibn Abbas fa huwa munqati wanda an kace ya rawaito shi daga Ibn Abbas bai hadu da shi ba sannan kuma suka ce imamu suyuti ya kawo shi akwai wanda ake ce ma bishir ko bashar da'ifun in ka diba cikin taqrib na imam ibn hajar al-asqalani shi kuma da'if ne kenan don haka wannan asarkin na ibn abbas bai inganta ba amma tabbas kafirai sun faɗi wannan magana mun gane da kyau kenan ba shaci faɗi bane ba haka na mutum zai zauna ba kawai ya ce a'a asar kaza bai inganta ba a'a baka cewa bai in kace bai inganta ba sai ka kawo dalili to yanzu sai mu tai zuwa ga munasaba tunda mun samu cewa asbabun nuzul bai inganta ba cikin wannan mushaf na darus sahaba da muka zo wajen tanasubul ayat sai sun kace to da an ka bude suratu yunus suratu yunus bil difa'i an annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi ta fara wa isbati annahu yuha ilaihi kuma ta tabbatar da ana masa wahayi fa huwa rajulun minhum shi mutun ne daga cikin su yuha ilaihi likay yukhawwifahum min azabillah tun da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi sai an kace to shi manzo ne saboda mi saboda ana masa wahayi dan ya gargade su daga azabar Allah me yasa saboda rashin yin imani da Qur'ani zai ja musu mi zai ja musu matsala ko ba haka nan bane shi yasa ake gargadin mutane a ce ku kya Allah kai yanzu in ba abin tausayi ba ana ce maka kya Allah Allah subhanahu wataala fir'auna ho duk abin ga nashi ho da ya ga mutuwa ho cewa ya tuba ho fir'auna ba to kai cikin mulkin fir'auna ma ba ka da ko kashi guda kuma ta'addancin da fir'auna ya kai baka iya irin shi kuma kaga fir'auna ya so shi shi tuba kuma Allah ce bai yarda ba to kai baka dan kokari ka dan gyara ka nan ta bace yayi Allah ya kyauta almuhimmu ibn ashur da yazo ce aljumla musta'nafa isti'nafan bayaniya bari ka ji yace jumla wagga farkon bayani ce musta'nafa daga al'amfuri shine hanci hanci shine farkon fuskar dan adam to an ce ista'nafa kamar ya fara abu musta'nafa isti'nafan bayaniyan bayani ne kenan ma'ana tana da alaka da abin da ya gabata li'anna jumlata domin ita jumla tilka ayatul kitabil hakim wadancan ayoyin littafi ne mai cike da hikima ko ko wanda ya sauka don ayi hukunci da shi bima fiha min ibhami da'i ila tawaqqufi ala al-ayatil hakim domin da Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim kenan za a fahimci cewa akwai ibhamu da'i liyassa menene adda'inin ba mai kira ba dalili dalilin da yasa ila tawaqqufi an ka tsaya ala ayatul kitabil hakim tusiru su'alan an zalika da'i sai mutum shi tambaya to an ce tilka ayatul kitabil hakim me ake bukata faja'at hadhihi aljumla tubayyinu anna wajha zalika huwa istib'adu an-nas alwahy ila rajulin min an-nas istib'adan istib'ada ihala kenan tunda mutane sun yi mamaki an sabkar da ayoyi sai da an kai ishara zuwa ga ayoyin nan an ka ce tilka ayatul kitabil hakim to in waɗannan ayoyin da kun ka kasa kawo irin su to ba abin mamaki bane ga Allah wanda ya sabkar da su ga bawan shi ba abin mamaki bane an gane ko tunda bari in bari in yi maka larabcin da zaka gane ko ce bari in yi maka tafsirin da zaka gane manzo ana turo shi da littafi ko bai da littafi eh manzo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari baka an ba shi littafi ko ba shi littafi ba to in an kare bayanin littafin sai ai bayanin annabi yanzu tunda suna musun alqur'ani to an ce ba za su iya kawo alqur'anin ba to in sun kasa to qur'anin nan da wannan bawan Allah yake karanta musu daga wajen Allah yake ya san dai in an kai haka dai ka ganewa amin amin to akana lin nasi ajaban kina wannan shine ilmul munasaba in muka duba cikin jalalaini tilka ayatul kitabil hakim ba mu fassara shi ba yace tilka ayatul kitabi alqur'ani ake nufi wal idafa bi ma'ana min kenan tilka ba'd ayatul kitabi shi yasa ce bai ce idafa bi ma'ana min min litab'id domin haka tilka ayatul kitabi ba duk ayoyin qur'ani bane yanzu da aka ce alif lam ra tilka ayatul kitabi wa ba ayoyi ne masu yawa a'a ba'd ayatul kitabi ake nufi sashen ayoyin alqur'ani yace alhakim almuhkam a kana linnasi ajaban tadiba cikin jalalaini yace shin ya kasance ga mutane abin ban mamaki ai ahalu makkata mutanen makka ko ba karan bane daga ce mai jalalaini kai yayi kuskure ai ba mutanen makka ne ake zance ba sai a ce a'a lokacin da wagga sura ta sauka da su ne ake magana lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga duniya gaba daya amma qur'anin da mutanen makka ya fara magana dan kafin kowa ya saurare shi su suka fara jiki mun gane ko ya ce a kana ai ahalu makkata ko istifhamu inkarin tambaya ce ta musu Allah yake musu ko wal jaru wal majrur shi kuma jaru wal majrur yace halun min qawlihi ajaban kenan matsayin hali yake a cikin nahwu da an ka ce akana linnasi ajaban kenan shi linnasi ya kamata ya zama to ajaban linnasi ne sifa ce ta ajaban amma tun da taqaddama alaihi fa asbaha halun fil nahwu aga ya shiga cikin nahwu عجبا باماكي بالنصب يتي خبر كان وبالرفع اسمها والخبر an gane ko wa huwa wasmuha ala al-ula kenan in mun kace akana lin-nasi ajaban an auhayna ila ajaban bin nasbi ita ce qira'a da ke ta jamhur kenan shi ajaban shine ismu kana an gane ko amma an kace ajabun to shine ismu kana in kuma an kace ajaban shine khabaru kana kaga nan zancen nahwu yake muna ganewa da kyau yawwa yace to wabir raf'i ismuha wal khabaru yace wa huwa ismuha alal ula an auhayna ay ihauna shine kenan kana ihauna ajaban yanzu yin wahayin da mun kai shi zai ba mutane mamaki ila rajulin minhum zuwa ga wani mutum daga cikin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace an mufassira an mufassira kasan an akwai mufassira akwai an nasiba akwai an mukhaffafa min as-saqila kaga dalibin ilimi in yazo sai bai san kadiba cikin littafi sunan sa mughni labib an kutub al-ari in baka san bambanci tsakanin waɗannan abubuwan ba kakka je kai magana ta ilimi wani dalibi yake tambaya ta sai ce min ustaz wai an ce harfun nasbi bai shiga ga fi'ili ma'adhi nace haka ne kuma gashi Allah ce falamma an arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahum saboda shi a fahimta shi an arada kaga wato harfu harfu nasbin ne a'a an kin kala kala ce akwai an wanda ake kira mufassira ita ce wannan yake zance kaji an auhayna ila rajulin minhum domin tana fassara wahayin ne shi sace maka mufassira akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum kinan za ta fassara maka me ake nufi da ajabtin da sun kai ila rajulin minhum an mufassira an zirin nasa ma'ana tana fassara abin da zai zo bayanta wahayin da an kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargade su sannan akwai an nasiba shine uridu an atakallama ma'aka ita ta dan jami'a ka sun hijiya eh sai ya ji kahi fataha sannan akwai an mukhaffafa min as-saqila alima an sayakunu minkum مرضى أي علمه علم أنه سيكون منكم مرضى to kai baka san cikin an an wacce ce ake magana ba kuma kana takama da ilimi ya kamata mu yi hattara wajen tattauna kan matsaloli da ilimi Allah ya gane da mu almuhimmu yace an mufassira anzir yace khawif ka tsoratar da annasa mutane cikin jalalin da nake tafiya alkafirina kaga sai fassara kafirai ake nufi bil azabi da azaba a tseratar da kafirai ake nufi annas ai ya shafi dukkan mutane amma me yasa yace kafirai saboda waɗanda sun kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da tsoron da tsoratarwa da azaba su sai dai a ce su dage da ibada kuma su ji tsoron yin ridda amma su ba za a ce musu ji tsoron jahannama ba duk da yake su ma ana tsoratar da su daga jahannama wa bashiril ladina amanu kai ma masu imani bushara ko an yace ai bi an kina an shafe ba'un asalin magana wa bashiril ladina amanu bi anna lahum sai an ka ce anna lahum to ita ba'un din sai ka kaddara ta in ka diba cikin jalalin ya kaddara ta ce bi anna lahum suna da qadama yace salafa sidiqin kinan magabacin gaskiya qadama ai tana nufin qadam shine diddige ko to qadama sidiqin kaga in zama fassara da Hausa mu ce suna da diddigin gaskiya a inda rabbihim a wajen ubangijinsu ai ajran hasanan suna da lada mai kyau bima qaddamuhu min al'amal na daga abinda sun ka gabata suna ayyuka qala al-kafiruna sai kafirai suka ce inna hadha lalle tabbas wannan alquran shi wannan alqurani almustamilu ala zalika wanda ya kumshi wannan bayani na gargadi da kuma tsoratarwa da kuma bushara lasahirun mubin yace bayyinun bayyananne wa fi qira'atil lasahirun saboda shi mai jalalaini lokacin da ya rubuta jalalaini intabe da qira'a ta qalun ya rubuta shi qira'a ta qalun shi yasa shi lokacin da yake tafiya in yana tafsiri galibi zaka ga da qira'a ta qalun yake zance amma yanzu da yake an buga qur'ani da qira'a ta hafs to sai ka iske shi sai yayi bayani da qalun sannan in ma zai ƙara bayani ya ƙara da ni da hafs galibi haka yake yi kaga da yace qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin shi akan qira'an la sihirun yatahi la sihirun sihiri ne bayyinun bayyananne sai ce wa fi qira'atin la sahirun kina akwai wata qira'a la sahirun wal musharu ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda an kai ishara zuwa gare shi in an ce sahirun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wacce qira'a da tace inna hadha la sihirun to ita ce qira'a da take nuna al-qur'ani sihiri ne to anan lokaci ya fara matsowa kenan kafirai in mun ɗauki ƙira'ar da sun kace la sahirun wa suke nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in sun kace la sahirun ha wa suke nufi alqur'ani to bari mu zo sai mu ga yadda wato abin yake idan ka zo ka nemi wani littafi bari mu faɗa ma sunan shi sunan shi littafi ne mai kyau amma ba a samu shi nan wajen mu illa sai dai Saudiya توجيه القراءات العشر بالقرآن من خلال كتب التوجيه تأصيلا وجمعا yadda ake taujihin kira'o'in ƙur'ani wasu sun yi ta fuskar balaga wasu sun yi ta fuskar lugha to sai an ka samu kursiyu na malik na malik abdallah shugaban ƙasar saudiya da ya rasu wato wanda ke jagorantar wannan kursiyu ustazu dr ahmad bin ali bin abdullahi sidais ba su dai wancan mai bada sallah ba wani dan uwansu ne to sai suka ɗauko duk ƙira'o'in ƙur'ani mutawatira ko wace sai su faɗe ta sai su faɗe da za a taujihinta da ƙur'ani ba sai sun shiga cikin larabci ba sun ka ce qauluhu ta'ala inda Allah ce qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin qara'a ibnu kathir ibnu kathir al-makki ba wancan ad-dimashqi ba in ka an ce ibnu kathir ana zancen qira'at ibnu kathir makki wanda a makka wanda ya zama na makka to da shi da kufiyun in an ka ce kufiyun in kira'a uku ne kira'a bakwai ne to mutum uku ake nufi in kuma kira'a goma ne to mutum hudu ake nufi wato da hamza da kisa'i da asim da khalaf su ne waɗanda guda hudu in ana zancen alkufiyuna inda kira'a goma ake zance muna ganewa shi khalaf in ana batun kira'a to sab'a ba a sahihin kufiyu don rawi ne anan amma yana da kira'a shi an ta kira'atul ashra to kenan nan mutum biyar da alkufiyuna da kuma ibnu kafir sun karanta la sahirun bi alifin ba'da sin wa kasr al ha wa qara'a al baquna bi kasr sin wa iskan al ha sauran sun karanta la sihirun kenan kaga imamu nafi yana daga cikin wanda sun karanta la sihrun mubin kaga qarun shi ma kenan ya karanta la sihrun mubin shi yasa shi mai jalali kaga sai ya fara da wacce qira'ar da tace da sihr sai sun kace to ko wace qira'a an kaba mata hujja ihtujja li qira'ati la sahirun bis siyaqi wan nadhif in ana son qira'a a tabbatar da ayi taujihin ta da qur'ani sai a neman mata irin wannan kalima cikin qur'ani inda an yi ittifaki akan ta kuma a hankalta masu yaki na gaba da na baya amma siyaqu falikauniha min qawlil kafirin fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam tunda kafirai ne suka faɗi magana zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi ishara zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an auhayna ila rajulin minhum kenan qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin ay ar-rajul alladhi taqaddama dhikru mun gane wannan wa amma an-nadhir tamka wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab akwai inda kafirai suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahirun sahirina ita ko qira'a in fa qala al-kafiru da inna hadha la sihrun mubin ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ce walam ma ja'ahum al-haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun lokacin da alqur'ani yazo sun ce ma alqur'ani ai sihiri ne kinan kaga da wanda ya karanta qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin da wanda ya karanta qala al-kafiruna inna hadha la sihrun mubin duk babu wata matsala sun tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kafirai sun ce ma alqur'ani sihiri kuma sun ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai sihiri ne babu qira'ar da ta ci karo da wata kuma lokaci ya mun halinsa ba ƙari bayani ba insha Allah nan za a dakata gobe idan Allah ya kai mu da risi mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته